بسم الله الرحمن بسم الرحيم Allah ar-Rahman ar-Rahim المقصور والممدود shine maksuri kenan da kuma muduci نعم اسم استوجب من قبل الثراء فتح وكان ذا نذير كالأسف قال نذير حلم على الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفئلة وفعلة نحو الدماء وما استحق فع- وما- وما استحق قبل آخر عليه فالمد في نذيره حتما عرف كما الزر الفعل الذي قد بدأ بحمد وصل كرعوا وكرتعا والعدم النزير ذاك عادي.
نعم والعدم النزير ذاك سر وذا مد لنقل كالهجا وكالهذا وقدر ذي المد إضرارا مجمع عليه والأقص بخلف يقع نعم نعم إذا اسم استوجب من قول الطرف idan suna نعم Kristo jaba ya cancanci نعم نعم fatahan ya cancanci fataha نعم من قول kawul kabla tsarafi tun kafin gefe wato ya zama na cewa akwai gefe harafin da yake karshe kuma harafin da yake bin na karshe din sai ya zama fataha gare shi نعم an gane ko na'am to wannan sannan wa kana zana zirin نعم ya zama kuma ma'abocin nan ne na kini wato yana da wani irinsa kenan a bangaren sahihi an gane ko Na'am.
sai ya zama fi'ili ne ai afwan suna ne wanda yake sunan kuma yana da harafin li'irabinsa sai ya zama alifi ne lazimi an gane Na'am.
an ce harafin li'irabinsa dama li'irabi ai abin da yake duba karshe ko نعم to sai ya zama harafin li'irabinsa sai ya zama alifi ne نعم To idan ya zama alifi ne ai dole abin da yake mujanasa da alifi ko ai fata ne نعم kaga abin da yake kafin alifin ko dole zai zama fata ne to idan aka samu suna yana da irin wannan abin نعم kuma sai ya zama yana da naziri yana da kini irin wannan wanda ya kama da shi shi gashi ya zama mutalli ne amma sai ya zama wanda ya kama da shi a sahihi yana da wani wanda ya kama da shi a sahihi shi ma wanda yake da irin wannan kamar نعم.
wanda za a gan shi da alifi a ƙarshe da kuma fataha a bayansa kaji sharadin kenan Na'am.
sai yana da naziri to wannan shi ake kira suna makasuri kala sau
an gane ko Na'am.
al'asaf kamar misalin al'asaf bakin ciki a nan maganar da yake magana kaga ya magana ya ce suna wanda harafin li'irabinsa ya zama alifi ne alifin kuma ya zama lazimi ne kaga kenan yanzu misali yanzu irin su tasmiya kaga zai dani ai alifin su na li'irabi ne amma ba lazimi bane kamar zai dani a halin rafa an ka tashi na ko jar'a za ka cire shi kaga ashe ba alifin ba lazimi bane kenan to sai ya zama wannan yana son ya gaya maka hajji ne na makasuri amma kiyasi domin gasi kashi guda biyu ne akwai kiyasi akwai sama'i to shi irin wannan wanda zaki kiyasi din nan shine suna wanda yake mutalli wanda yana da ki- kini wato yana da irinsa amma a cikin sahihi na'am wanda kuma yana da irin wannan hukuncin da muka yi magana na'am an gane ko Na'am.
shine misali ya maka misali duk inda sunan fi'ili lazimi yake fi'ili wanda yake lazimi to manzarinsa wanda kuma awansa ya za- yana zama yana da awan nan na fi'alin
na'am to in za ka yi masa manzari ai fa'alan fa'alan muke fa- muka faɗa a can baya abinda za ka faɗa kenan ko kamar misali yanzu a sifa ka ga fa'ila ne in za ka yi masa manzari ai asafan za ka yi to dalilin da ya sa kenan ake ce kal asaf da kamar misali asaf yanzu za ka iya samun mutalli wanda ya abu na awan fa'ila kuma za ka ga a, abuwan wanda za ka gan shi kai eh, mutalli ne shi wanda yana da irin wannan hukuncin da muka faɗa a ƙarshen sa akwai alibi sannan bayan sa akwai fataha take mujanasa da alifin kuma ka ga yayi daidai da irin suna wanda yake na mazari ne wanda ya kama da fi'ili wanda asalin kai fi'ilinsa fa'ila ne domin fa'ila ne ai fa'alan za ka ce na fata an gane abin da ke abin ne da ya kashi zai ma bayan masa haddin kuma ya tabbata ga yanda yake sai kuma yace amma fa sharadi sai yana da kini a suna wanda yake zahiri shine sharadi shine cikamakon sharadin nasa idan ba shi da suna a zahiri za mu faɗa a can ƙarshe ya tashi daga kiyasi kuma ya koma sama'i kuma kenan shi sa anan dole sai an gane wannan abin da yake an gane ko na'am yau to shine abin da yake magana na'am kamar misali yanzu ka misali ka ce jawa na'am jawa kaga in ka tashi zaka yi kaga jawa din nan ai kamar misali yanzu misali ai kaga fata ce a ƙarshe ko kace jawan masala kaga fata ce a ƙarshe kuma gaban sa akwai alifi ne to irin wannan yake maka magana idan ya zama cewa suna an samu suna mai irin wannan kuma ka duba kaga yana da wani irin sa a suna a suna sahihi to shi wannan shi ake kira kiyasi na makasuri na'am gane ko sai ya faɗa ce balina zai ilmu allal akhiri ahiri yana ga kininsa wanda yake mai illa ta ƙarshe sabutu kasir tabbata kasuru biqiyasin zaji da kiyasi wanda yake mabayi in dai an samu irin wannan suna wanda yake sahihi yana da irin waɗannan kuma yana suna wanda yake mujalli yana da irin waɗannan illar tasa da alifi a ƙarshe kuma da fata a ƙarshe kuma yana da naziri kuma har ila yau a suna sahihi to wannan shi ai kira kiyasi na kasar na
kafi alim shine misali yace kaman fi alim inda fi'alu yake za a gansa asalinsa a eh haka ne kamar fi kamar fi'alin za a ga asalinsa wanda ya awon awon fa'ila za a ga za ka yi masa awon sa za ka ce mafi alin shi ne ke masa kafi alin kamar inda fi'alin ma ya zo shi ma yana kara kama maka wani misalin ne can ya magana fa'ila kamar asibu kenan kaza za a ce asaban ko kamar inda yake fa'ila kuma fi jami'i ma kafi ilatu a cikin jami'in abin da yake kamar fi'ilatu fi'ilatu in za ka masa jam'i ai fi'alin za ka ce ko? wa fu'alin da kuma fu'alin shi kuma fi jam'i ma ka fu'ulatin shi kuma a cikin jam'in abin da yake kaman fu'ulatin ina misali yake shi duma kaman duma ga ai wa fu'alin kenan ya sanar duma ai fu'al fu'al ne ko fu'alin ne yawa to shi ma idan ya zo kamar irin wannan shi ma kamar ya kara maka ne irin waɗannan din idan ya zama da cewa ka samu suna wanda yake yana da illa a ƙarshe kuma yana fata take bin illa ɗin kamar yadda shi kuma ka same shi kuma sai ya zama cewa yana da awon irin waɗannan wanda muka magana fi'alin ko fu'alin ɗin to shi ma wannan makasuri da shi abin da yake magana kenan an gane ko amma misali yanzu a ka sami a kan misali yanzu ka samu idan za mu koma wannan na fu'alin ɗin kaga fi'alin da kasra jam'u fi'alin fi'alatin ne ko fi'alin kuma jam'u fi'alatin yawa to shine kamar misali yanzu miran miran kaga kamar fi'alin kenan jam'u miratin ne yayi kaga fi'alatin kenan an gane amma mudan jam'u mudiyatin ne shi kuma kaga fi'alatin kenan wanda jam'u da kuma fi'alin idan aka samu wannan domin wannan da kinin su daga sahihi za ka iya samun kinin waɗannan daga sahihi kaga waɗannan ajin mutalle ne to za ka iya samun sahihi kuma daga irin waɗannan kamar misali yanzu ka samu shi miran za ka iya samun kamar kirabun masala jam'u kirabati kaga miran jam'u miriyatin kenan kaga wancan gashi ka sami kinin sa kuma an gane ko sannan ha'ila yau za ka iya samun kuma ha'ila yau kurabun jam'u kuma kurbatin shi na ibada shi kuma a za ka iya samu wanda shi kuma ya yi daidai da mudan jam'u mudiyar kaga gashi ka same shi a mutalli kuma sannan yana da kiri a sahi to wannan shi ake kira me makasuri a yan gane ko kaga abin ya aunu gashi ka same shi ya auna irin waɗannan ko ya zama ya auna wancan na farko da muka faɗa kaman a safan ɗin da muka faɗa ko kuma ya zama ya auna wa'annan abubuwan guda muka faɗi guda biyu amma dai kowanne zai auna dai ya zama yana da sai yana da ini a sahihi an gane ba yau wato shine abin da yake magana wa masa haka qabla akhirin alif abin da ya cancanci ya gama da makasuri kenan kiyasi yanzu kuma zai tafi mamdudi kiyasi kuma sai ce wa masa haka qabla akhirin alif abin da kuma ya cancanci alifi qabla akhirin tun kafin karshen sa
na'am almaddu shi naziri ya tuma mamdu na'am madda rufa an santa hatiman lalle fi nazirihi a cikin nan na nazirinsa shi kuma duk lokacin da aka zo aka samu wanda shi kuma a ƙarshe akwai kabla ahirihi alifun kafin na ƙarshen sa sai ya zama bai faɗi na ƙarshen nasa ba na ƙarshen sa ya zama alhamza ne sannan kafin alhamza kuma ya zama akwai alifi to duk wanda aka zo aka samu irin wannan kuma ya zama yana da kini shi ma a sahihi to shi kuma wannan shi ake kira wanda an gane ko shi ne abin da yake magana bai faɗi na ƙarshen ba amma zai faɗi wanda yake bin na ƙarshen shi ne ya zama alifi ne shi kuma ya zama yana da kini har ila yau shi ma a cikin zayi to shi kuma shi ne ake magana ake ce masa wannan a kan misali yanzu irin sa hamra'u an gane ko kaga hamra'u da kuma irin su kisa'u da shauransu ka ga alhamza sannan ga abin da yake bin alhamza kuma a jiki to idan ka samu wani daga ciki kuma har ila yau shi ma sai ya zama alifin ya zama za'idi ne kada ya zama alifin lazimi amma yanzu irin su ma'u su sama'u ai bayan da za ka cire ko wannan kaga an haka ne alimin annan alifin ga alhamdu ce a shi kuma na biyun karshen kuma ya zama alifin amma kuma alifin menene ba za a bane yana nan mata bace ne tunda bayan da za ka cire shi to wannan ba dama ka kira sa maka suriya mamdudi ka ba dama ka kira sa mamdudi amma mamdudi ake kira sa ba na'am kamar zarar fi'ili shine yace kamar manzarin na fi'ili allazi yadhuru bi hamzati wa sallam wanda aka fara shi da hamzatu wasalin shi ma idan aka same shi irin wannan yana da shi kuma yana da filin kuma yana da irinsa a hamzatu wasalin to shi ma wannan sai a kiransa a hududi ina misali kamar ir'awa ka ce ir'awa kaga ir'ewa an ne yayi to idan ka sami irin wannan wanda yake yana da kini kaga kamar yanzu wannan ya daidai da in dalaka in dalakan ai ya daidai da shi in dalaka kuma zai yi mutum da yana da kini to shi ma yanzu sai kai masa wannan ko kuma irta'a kaga irta'a irta'a an za a ce kaman ka ce shi kuma iktidara ne iktidaran ko iktisa iktisa'an shi kuma kaman ka ce istiharaja ne istihrajan kaga shi ma duk yana da kini da irin waɗannan duk dai bai kawo shi ba shi ma wannan ana kiransa mai mundudi ake kiransa shi ma wannan wal adumun nazir za kasirin haka na idan manzari na kowane fi'ili da yake mutalli ya kasance a bisa awan nan na af'alu duk da bai kawo shi ba kamar yanzu a hada hida an domin yana da naziri a sahihi kamar ka ce a karama ne ikraman shi ma to shi ma wannan sai ka ce sai ka ce masa wannan